بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة نا أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله وجزاه الله خيرا أبو عثمان الصابوني يا رسول الله حدود أربعين دا ترى الله غافر تامشي wannan kuma darasin mu na goma sha ɗaya kenan insha Allah da muke daura ta goron sallah ƙarƙashin cibiyar mu ta Darul Qira'atu Salafiyya Katsina Najeriya mun ji zancen al-Imam Zuhuri Imam al-A'imma fi asrihi wa ainu ulama'il ummati fi waqtihi da yake cewa mun ji wannan magana ma a baya da matsayinta kuma alallahi bayanu wa alar rasulil balagu wa alaina taslim to malam sai ya ce a yau wa an ba'adu salaf daga magabata a kuzancen kadamul islami la yathbutu illa ala qantarati taslim daga rigan musulunci ko kafar musulunci ba ta tabbatuwa sai akan gada ta sallamawa wannan wala Allah zancen dahawi kenan a cikin ad-dahawiyya da yake cewa wala yathbutu qadamul islami illa ala zaharat taslim wal istislam zaka ji kamshin irin wannan magana ce malam yace qala akhbarana abu tahir ibnu khuzaima qala haddathana jaddi al imam qala haddathana ahmad ibnu nasr qala haddathana abu yaqub al hunaini bale fi wannan kaja mashi layi قال حدثنا كثير ابن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل يا رسول الله ومن الغرباء قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها wannan hadisin na da rauni da wannan da wannan lafazi yana da rauni shi abu ayyub uh, ishaq ibn, ibn ibrahim imam al-bukhari a ce fi hadithihi nazar fi hadithihi nazar haka mun nasa'i shi ma ya ce laisa bi thiqa shi wannan abu ayyub al-hunaini din wanda shine ibrahim dan ishaqa wanda hadisin a uh, gashi na inna dina ba da a gari ba lalle addini ya fara yana baƙo wasa ya udo gari ba kuma haka zai ƙari yana baƙo kama bada a kamar yadda ya fara faɗu ba da gora ba alherin Allah ya kai ga waɗanda suke wannan baki wakila ya rasu wallahi ba mai da gora ba su wane ne wannan bakin kala ya ce alladina yuhyuna sunnati su ne masu raya sunnata min ba'adi a bayana wa yu'allimunaha kuma suna koyar da ita wannan hatta a shekul albani ya ba'afa wannan a cikin as-sahiha amma a shatarul awwal imam muslim ya rawaice shi shatarul awwal din banda wannan na alladina yuhyuna sunnati min ba'adi min ba'adi wa yu'allimunaha yanan a imam muslim da haka hadisi ne da'if jiddan da wannan lafazan al-khadi wal baghdadi ya kawo shi a cikin sharafu ashabil hadith ta hanyar shi abu yaqub dinnan al-hunayn قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الحسن الكارزية يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا أبيد القاسم ابن سلام يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله ina ga yau kenan yake cewa ya ji Ali ibn Abdul Aziz yana cewa ya ji Aba Ubaid Al-Qasim ibn Sallam yana cewa al-muttaba'u al-muttabi'u al-muttabi'u lis-sunnah wanda yake mai bin sunna kal qabidi alal jamr kamar wanda ya dunkuli garwashi ne to wa huwa al-yawma indi a yau a waje na afdalu ya fi falala riƙe sunna min min darbi saifi fi sabilillahi akan ma wato bugu da takobi sara da takobi akan hanyar Allah wato riko da sunna din nan afdal ya fi falala akan akan yaki yanda saboda shi misali a yaki a in ka je ne ko a kashe ka ko ka dawo amma riko da sunna fa shi kullum ne kana cikin tsangwama tun daga gidanku unguwa kila matarka ‘ya'yanka ɗalibai ‘yan bida'a suwa ne suwa ne suwa ne suwa ne kullum continuously abin da za a yi ta fama da shi ke to da haka ne malai ce afdal ni a wajena duk da kana an ce kalqabid alal jamar kaka wanda ya dunkule ko ya abin gan garwashi kaga ai babu labari to malam yace afdal lamtabil sunna yace afdal min darbi as-sayf fi sabilillah malam yace wa ruwiya anil a'mash an rawaito daga al-a'mash Suleiman ko dan Mihran al-a'mash an abi duha daga abi duha wannan imam muslim to muje an abi duha an masruq daga masruq kala yace da khalna ala abdullahi ibn mas'ud mun shiga ga abdullahi dan mas'ud faƙala sai ya ce ya yuhan nas ya ku mutane man alima shay'an falyaqul bihi duk wanda ya san wani abu to ya faɗe shi wa man lam ya'lam wanda bai sani ba kuma falyaqul Allahu a'lam yace Allah shine masanin wannan abu fa inna min al-ilmi ay yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam domin ha daga ilimi mutum ya faɗi abin da bai sani ba yace Allah ne masanin wannan abu لا علم عندي ليس عيبا قولها العيب أن يفتى بغير ثواب wannan shine karanta jami'u bayanin ilmi wa fadli na Abu Umar ibn Abdul Bar qala lahu azza wa jalla Allah yake cewa li nabiyyi ga annabinsa qul ma as'alukum alayhi min ajr wa ma ana min al mutakallifin da haka in baka sani ba baka sani ba la adri nisful ilm rabin ilimi ce ta karan kanta malam ce qala akhbarana abu abdullah al-hafiz qala haddathana abu al-abbas al-ma'qili qala haddathana ahmad ibn abd al-jabbar al-wataridi qala haddathani abi qala haddathani abd al-rahman al-dabbi عن القاسم ابن عروة المحمد ابن كعب القرزي قال دخلت على عمر ابن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا balin ya koro isnadi ya koro shi ya koro shi har ya kai zuwa ga inda yake cewa da khaltu ala Umar ibn Abdul Aziz na shiga wajen Umar dan Abdul Aziz wani rasu 101 a bayan hijira rahimahullah yace faja'altu in juwa in ji Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi ko yace faja'altu anzuru ilayhi sai ina kallon shi kallo wanda yake haka mai tsanani ya kura mai ido faƙala ya ce, Innaka latanzuru ilayya nazaran ma kunta tanzuruhu ilayya wa ana bil madina. Ya ce, Ah, kana man wani kallo, kallon da baka kasance kana man shi ba lokacin ina madina. Faƙultu sai ya ce, Da ta'ajjubi saboda mamakin da nake yi ne. Faƙala ya ce, Mimma ta'ajab, to da me kake mamaki haka? kala ya ce kultu na ce lima halamin launik abin da ya zo ya canza launinka ka canza wa nahala min jismik abin da kuma ya ramar da jikinka wana famin sha'arik ya zo ya sa gashinka duk ya faɗi kala ya ce kaifa laura aitani ba da salasatin fi kabri to ya kake gani da ka ganni bayan kwana uku a cikin kabarina wa qad salat hadaqatai ala wajna tayya alwajna bartafa aska ci mila khaddai yace lokacin da hadaqatai na kenan nan ko ta zubu akan mi akan wajna tayya martafa amin al-khaddai kaga jikin ya jikin ya zuba ya zubi wa salamin kharaya fi fami shadida me min kharai hanci ya ringa zubar daga hanci ya ringa kwarara yana zubar mai kenan sadida hancin ya ringa zuba jikin kuma shi ma gashi ya zami to ya kake ganin gana a cikin kabari ce kuntuli a shadda nukra ce don haka kunta li a shadda nukratan haddithni hadithan kunta haddathani an abdullahi ibn abba da haka yace haddithni hadithan kunta haddathani an abdullahi ibn abbas ka bani labari wanda ka kasance kana bani daga dan abbas kala yace kuntu ganan zai ambata yace haddathani abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma yarfa'u al-haditha ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yace cikin hadisin inna li kulli shay'in sharafa wa ashraful majalisi mastuqbila bihi al-qibla ka kora ba akwai sharaf akwai sharaf a ciki ma kullu ma'in qasad da'il li sharibi wa ashraful majalis mafi girman majalisai sune mastuqbila bihi al-qibla wanda aka fuskanta al-qibla la tusallu khalfa na'imin wala muhdith kada ku salla a bayan mai bacci ko wanda yake mai hadith yace waqtul hayyata wal aqrab ku kashe maciji da kunama wa in kuntum fi salatikum kuda kuna wa in kuntum fi salatikum wala tas wala tasturu wala tasturu al-judra bi thiyab kai ku ringa suturci bango da da mayafi misali bango ne kawai ba tagawa ko kofa a ringa sa labule inda yake kuma kawai judur ne bango ne a wajen ku ringa sa mashi fiya wa man nazara fi kitabi akhihi wanda ya duba ga littafin dan uwan shi bi gairi iznihi ba da izinin sa ba fa inna ma yanzuru fi nari wuta yake kallo subhanallah subhanallah kaga ba zumi ce su wahala wata kana yi ke da ba shi yarin ala'uwa biyu uku bishirari ku ba zan ba ku labari ba akwai wanda suke suna bishirin ku قالوا سكتي بلى يا رسول الله قال الذي يجلد عبده wanda yake bulala ga bawansa wa yamna'u rifda yana hana shi rifda wato alatsa kenan kyauta badawa bai ba shi wa yanzilu wahda afala unabbi'ukum bi sharrin min dhalik alladhi yubghidu an-nasa wa yubghiduna wanda suke kishi ma ke kinsu afala unabbi'ukum bi sharrin min dhalik alladhi la yaqilu la yaqilu asratan me kenan la yaqilu asratan haka bai kau da kai ga tuntubi shine la la yaqilu asratan bai kau da kai ga wannan tuntubi ko na kuskure wala yaqbalu ma'aziratan kuma bai karbar uzuri ولا يغفر ذنبا سبحان الله أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يرجى خيره shi ba a fatan alherin shi gaba ɗaya wala yi umanu sharru ba a minta daga sharrinsa man ahabba ay yakuna aqwan nas wanda wanda ke so ya zama aqwan nas falyatawakkal ala Allah ya dogara ga Allah wa man ahabba ay yakuna agnan nas shi kuma wanda ke sun zama agnin nas shi kuma ya falyakun bima fi dillahi aw thaqu minhu bima fi yadi ghairi ya zama abin da ke wai Allah shine aw thaq minhu bima fi yadi ghairi to na haka ake so kullun ya zama Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu abu ne ya adama hina yus'alu yaghdabu shi Allah so yake ka ci gaba da roƙon shi a koda yaushe ka ce ya baka ya baka ya baka amma ‘yan adam kana roƙonsu suna fushi da kai kowaye ko mahaifinka ne inda kana ba ni ba ni ba ni wani to kin ka zarin gai wata ma sai ya ringa kin ka kusance shi da ka zuga shi har faduwa ya san ba na zaka ci aje da kai sallama zai fara jan haushi to ga na san ba ni ci malai cewa man ahabba ay yakuna akraman nas wanda yake son ya zama akraman nas mafi karamcin mutane falattakallah inda isa alaihi salam qama fi qaumihi fa qala ya bani isra'il la takallamu bil hikma inda al-juhal hadithu nas ala hasbi qawlihim ko la takallamu bil hikma inda al-juhal kada ka ringa zuwa da hikima a wajen jahilai fataz fataz fatazlimuha sai ku kai ku zalunce ta wala tamna'uha ahlaha kada ku hana ma'abota wannan hikima din fatazlimuhum sai ku zalunce su wala ta wala tazlimu kada ku zalunci wala tukafi'u zalima kada ku taimaki wanda yake azzalimi mai zalunci fa yabdula fadlukum sai fa lakku ta ɓaci inda rabbikum ga ubangijinku wanda ban takarijin wannan malama ya takarin shi ba mu bayani a kan shi now wannan ya inganta sahihi ne wannan da'if ne aga wannan bai inganta ba da rauni bai inganta ba akwai ahmad ibn abdul jabbar now fihi ahmad ibn abdul jabbar al-awtaridi ko aga wannan mai rauni ne da baban shi ba malam ya ce al'amuru talata al'amuru talata akwai amurin bayyin rushidu akwai lamarin da shari'a ki ta riga ta bayyana tana a fili to fattabi'uhu ku bi shi wannan akwai kuma amurin bayyin gayyihu wata shi ita ma a fili take katta bayyana rushidu min al-gayyi kamar yakfur bi dawuti ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وأمر حكم الأمر عند اختلف فيه أكي سباني أتكينشي توفكلوه إلى الله وننسيك من دشيزو هكا الله كاقا أكوي كنام أكو أبن ديكي حديث مننا نشبهكو وبينهما أمور مشتبهات وأن ما ضعيف جدا akwai Ahmad Ibn Abdul Jabbar din wanda kai al-Bukhari wanda da'if ne wanda yake a cikin at-taqrib da babansa Abdul Jabbar al-Bukhari al-Waqili na cewa fi hadithihi wahamun kathir a hadisin shi akwai wahami mai yawa gane ko to da haka haka in ka duba du'afa na al-Waqili za ga wannan da lisanul mizan na az-zahabi kenan insha Allah a wannan kenan za mu tsaya a nan sai ga mun tashi al'imanu bil ba'si wa bi ahwali yawmil qiyama kuma a nan za mu tsaya insha Allah a karatun na yau gaba daya da Allah ya kai mu gobe a bismillah wanda zai zama darasi na sha biyu kenan sai mu tashi al'imanu bil ba'si wa bi ahwali yawmil qiyama imani da al da kuma ahwali na ranar kiyama sai mu ji shafa'a da su alhaud alkauthar da sauransu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah